أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na wannan rana mai tarin albarka ranar litinin inda muke ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai tarin albarka suratun nisa ajiye mun kwan aya ta talatin ba ɗaya faɗar Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum akan wannan aya muka kwan saboda bayanin hukumce-hukumcen cinikayya da sana'o'i da suka haramta ga musulmai kafin muke ci gaba muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da ƙasarmu Nijar lafiya da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya duk abin da muke ji ma tsoro muna roƙon Allah ta'ala ya mana maganinsa marasa lafiya daga cikinmu Allah ta'ala muke roƙo ya ba su lafiya masu lahiya Allah ya ƙara musu lahiya wanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu da rahama mu kuma in ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani akwai wasu daga cikin 'yan uwa da suke izo baran addu'a Allah ka san kowa da bukatar shi Allah ka biya wa kowa bukatar shi ta alkhairi muna tawassuli da ayyukanmu na alkhairi ya Allah duk wanda ya yarda da mu ya nemi mu masa addu'a Allah ka biya masa bukatar shi jiya mun tsaya a bisa kan cinikayya waɗanda suke haramun a jiya mun yi bayanin cinikayya wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar wa masu ita zaɓi kamar hadithi na al'imam al-bukhari da muslim wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce albayyani bil khiyari malam ya tafarraka ko kuma hadithin lafazin bukhari idan ta baya an rajulani fa kullu wahidin min huma bil khiyari malam ya tafarraka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum biyu suka yi cinikayya to kowanne daga cikinsu yana da zaɓi matuƙar ba su rabu ba to idan suka rabu to a nan ne mas'ala za ta canza akan wannan hadithi muka tsaya malam mustapha al'adawi ya ce wa zahaba ila alqawli bi muqtada hadha alhadith ahmad wa shafi'i wa ashabuhuma wa jumhur as-salaf wal khalaf ya ce al'imamu ahmad ibn hanbal da al'imamu shafi'i da mutanensa da jumhurin magabata da khalaf waɗanda suka zo a bayansu sun tafi akan wannan hadithin wa min zalika mashru'iyyatu khiyari sharti ba'da al'aqdi ila thalathati ayyam da haka anan malamai suka tafi akan shar'ancin ba da zabi ga abun da aka sharɗanta bayan kwana uku da kulla wannan cinikayya bihasabi ma ma yatabayyanu fihi malul bai'i gurgudun dai abun da yake bayyanuwa a cikin sa na dukiyar da aka yi saye da sayarwa akai walau ila sanatin koda zuwa shekara ɗaya ne fil qaryati wa nahwiha a cikin garin ko kuma makamancin haka kama huwal mashhuru an malikin kamar da yake shine mashhurin zance akan mazhaba ta al-Imam Malik ibn Anas Allah ta'ala ya yi masa rahama kuma yarda da shi kenan ya danganta da abun da aka saye a hasaban la'umla gwargwadon dai abun akwai abun da shi yana hukumta shekara kamar misali ka saye batiri ko ka saye firij firigo ko dai ka sayi wani abu wanda yana hukunta sai shekara ɗaya a lamuni to gwargwadon dai lamunin da aka sama idan ya shekara ɗaya abun nan bai lalace ba to shi ke wannan lamunin ya ƙare in kuma shekara ta ƙare ko kuma ta kusa ƙarewa ko da da saura kwana ɗaya ne shekara ta ƙare lamuni bai ida ba misali ka sayi wayar salula ga mutum da ka sayi salula gare shi sai ya ce ma idan ka je ba ta yi ba bayan wata uku ka maido yanzu da aka yi wata biyu da kwana ashirin sai salula ba ta yi ba to ka samu ka maida mai salular shi ko kuma ka saye abun misali firigo ka zo ka sayi firigo lg sai ya ce ma idan ka sayi wannan firigon na baka garanti na shekara guda yanzu sai da ya wata goma sha ɗai sai firigo ya lalace to ka samu ka bai mai shi sai dai in ka yi amfani da shi wanda har ya wuce kuɗinka ka tausaya mishi ka ce to yanzu ina ganin dai gaskiya wanga bawan Allah an samu kaddara ne kawai bari in kyale shi ko kuma ya zama ba lalacewa firigon yayi ba wani abu ne ya hushe ga hannunka wanda a cikin shi akwai faradu akwai ganganci akwai abin da ya kama da haka to wannan sai malamai suna ganin cewa in dai an ba da khiyari to ana iya maida a kowane lokaci na khiyar na daga cikin cinikayya wanda ya haramta sai da abu kafin ka amshe shi wannan mun yi bayanin shi a jiya irin cinikin mata mace za ta aza abu bisa istacin ta ba ta da shi ta ce circumant yanzu za ku yi cinikin wannan abun ita ba ta da wannan abun kuma za ta sai da bashi yanzu in ka ce to a kawo abun sai ta ce sai ka jira to wannan ciniki malamai sun ce bai haramta ba sannan daga cikin cinikai yadda malamai suka haramta bai'un najish annajashu ciniki na ƙari annajashu shine a ƙara kuɗi akan kuɗi misali Uh, misali a zo sayan salula sai mai salula ya ce ma wannan salula ana sai da ta jikka talatin ana sai da wannan salula jikka talatin kuna tsakar ciniki sai wani ya ce na sai ta jikka arba'in da biyar tunda ya gaba ƙauye kaga yanzu ba ƙauyen sai ya ce to an sai jikka arba'in da biyar ba sai da ni na sai hamsin to wannan cinikayya malamai suka ce batil ne na daga cikin mu'amala wadda ake yi yau da kullum wadda ta haramta akwai caca kudin da ake samu a cikin caca komi yawansu haramun ne na daga cikin kalolin caca wanda za mu yi bayani a kansu a yau insha Allahu ta'ala akwai kale-kale caca ta dawakai wanda wannan kale-kale malamai sun tattauna illolinta da aibinta da haɗarinta abu na farko uwa ya kamata mu san ita caca haramun ce da nassin alƙur'ani da hadithin annabi sallallahu alaihi wa alihi da ijma'in malamai Allah ya haramta caca ne saboda abun da ke rattabuwa a kanta na cutar da al'umma da kuma kai cutar da kanka da kanka Isa Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun Allah ta'ala ya ce lalle giya da caca aiki ne daga cikin aikin shaydan ku nisance shi caca haramun ce jama'a kuma hadisai ga sunan annabi sallallahu alaihi wasallama yana haramta caca kuma akan haka ne malamai suka yi tsayin alif cewa caca haramun ce kuma ita caca tana daga cikin mafi munin cin dukiyar musulmai bil batili da bata wanda Allah ta'ala ce yayi wallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili kada ku ci dukiyar ku da banna caca tana daga ciki domin na farko a caca bata da bambanci da abin da ya kama da kwace ko kuma swata ko kuɗi da ruwa duk jinsi guda ne da ɗan caca da mai ƙwace da mai swata da mai riba kuɗi da ruwa da mai garari da mai albundahana algusu za ka iske duka nau'in duka jirgi guda ɗauko su da haka addinin musulunci ya kwaɗaitar mu tashi mu nemi sana'a kada mu rakuba akan wannan cacar domin caca tana sa mu mutum kasala da kuma rashin tashi ya nemi kuɗi sai mutum ya rakuɓe mutuwar zuciya tana kama mutum duk lokacin da yake caca da haka annabi sallallahu alaihi wasallama a hadithi ingantacce yace innama inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ala kullu shay'in min amri aljahiliyyati tahta qadamayya mawdu annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk abunda ya kasance na al'amarin jahiliyatu an haramta shi haramun ne kuma wani hadithi annabi ya ce la yahillu malum ri'in muslimin illa bi dibi nafsihi bai halitta dukiyar mutum musulmi a cita sai da jin daɗin rayuwarsa sannan na daga cikin makasid na shari'ar musulunci wurin haramtar da caca na farko cata tana cutar da mutum a addininsa sannan caca tana ragganta mutum wurin samun shi za ka ga duk abin da ya samu babu inda yake tafiya sai wurin caca duk dukiyar da ya samu babu inda ta kasu ɗaɗewa sai wurin caca bai iya kulawa da iyalansa caca tana ruguza gidan mutum zai kai inda gidan shi zai ruguje bai iya ciyar da iyalinsa duk da ba a ci cacan ba to ba iya ciyar da iyalinsa sannan na daga cikin illolin caca caca tana gadar da ƙiyayya a tsakanin mutane wa'anda ke wasanni na caca ni na azama wannan doki jikka ɗari kai ka aza jikka ɗari sai na ci na ci jikka ɗari biyu to kaga zan ji ƙiyayya da adawa tsakanina da kai ta ɓarke caca ba ta gadar da soyayya sannan caca tana ruguza ekonomi na al'umma duk al'ummar da ta ginu akan caca to za ta kai inda wanda ke yawan caca an twatwale shi babu komai cikin aljihun shi sannan baɗala zaman kashe wando yana yawaituwa a cikin al'umma sai ka iske ɗan caca ya zan banda zaman kashe wando babu aikin da yake kullum burin yake yi gobe zai ciyo doki mai lamba kaza sannan malamai suka ce kai hatta da alahiyance ɗan caca bai da lahiya domin duk mai yawan caca za ka iske shi hawan jini yana samun shi saboda kullum yana cikin ɗarɗar yau inci ko ka inci yau inci ko ka inci sannan galiban caca tana kai ga a sa mutum gidan yari bal wani caca tana kai shi ga hauka misali mutumin da ya zo caca kazino za mu yi bayaninta akwai wani nau'in caca da ake a kazino wata ma'aikata ce wadda ta caca ce bisa teburi ake yin ta sai a a a ɗau lamba misali wannan ya ɗau lamba uku wannan ya ɗau lamba hudu wannan ya ɗau lamba biyar wannan ya ɗau lamba ashirin kowa ya aza kuɗin shi bisa kan lamba sai a zagaya wani abu wanda ke anturi wanda ke zagayawa da ƙarfi sai a jira yanzu idan ya haɗo bisa lamba tara kai da adda lamba tara to duka ci kuɗin wa'ance ne idan ya haɗo bisa kan lambar da duka babu wanda ya zaɓe ta to babu wanda ya ci kuɗin ku duk ya asara to irin wannan caca ta kazino zaka iska mutum ya zuba ɗaruruwan miliyoyi wani zai ramto kuɗin mai gidan shi zai ramto kuɗin kowa da kowa ya zungura a ciki lokaci guda sai a ce sun zungure kaga mi zai kama ya dole sai hawan jini sai mutuwa ko kuma yayo bashi kaga karshe dai wanda ya ciyo bashin kudin mi zai kare da shi dole gidan yari za a da shi to wannan cacar ta kazino malamai suka ce ita ma haramun ce ko kuma mutum ya haukace ko kuma ya caka ma kanshi yuka ko abin da ya kama da haka sannan zaka iske mahi yawancin mai caca caca tana kai shi ga shaye-shaye domin kwakwalwarsa tana zahirin zaben bull irin wadda ake probability proba sensible blanche et sensible rouge akwai wata caca da ake yi ta yan bulabulle yan mulallai kowane za a jewa mulamullai ja da baki da bula da lamba kaza da lamba kaza wanda lambar shi ta hito shi ya ci wanda ya hito lambar shi ta biyu shi addezem wanda lambar shi ta hito ta uku shi an na uku wanda ita ma caca haramun ce jama'a na daga cikin illolin caca akwai ida'atul mal tozarta dukiya domin yu'addi ila khasaratil amwali bila muqabili naf'in caca tana sa wan mutum yayi asarar duke shi ba tare da ya samu amfani ba dan caca zaka iske duke shi gaba ɗai ta zungure babu amfanin da zai samu kuma haka zai tashi sai ya koma roƙon da Allah a bashi kuɗin da zai zai dan ci abinci wani ma idan aka canye shi a wurin caca zai kai inda zai baka tausayi har rigar da yake sa ya bada ta jingina wani ya bada gidan shi wani har lalacewa take kanshe bada matar shi a cikin caca sannan caca na daga cikin illata akwai adduyunu wal faqar talauci da basu suka yajurru sahibahu ila listidanati wa rubbama wa rubbama al iflas ita caca tana kai ga duk wanda ke yawan caca tana jan shi ga cin bashi kuma tana kai shi ga taɓewa ya zama ya zama mufulisi ya yi iflasi ko dala bai ta ƙare mishi sannan caca tufakkikul usra tana rabe family yusabbibu niza'at wa daya'ul huquq tana jayo da rigingimu da hitintinu a cikin al'umma na daga cikin illa da cutar wadda ta take ma al'umma akwai al'adawatu wal bagda kuma dama Allah ya tabbatar da cewa innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha fil khamri wal maisir lalle shi shaydan babu abun da yake so banda ya tabbatar da ya aukar da adawa da kiyayya a tsakaninku a cikin sha'anin giya da caca dan caca zaka iske in yadda wama akan caca za ta zame mishi adatan ya su'ubu tarkuha al'ada ce wanda yana da wahala ya iya barin cacar ganin ma zai in bai caca kamar ma bai komi ba sannan caca tana sa mutum ya shagaltu mahi yawanci daga sallah ya shagaltu daga sallah bai sallah ɗan caca za ka iska ya shagaltu bisa kan waɗannan cirit tiken ya nasib nau'ukan caca da ake yi a wannan lokaci na daga cikin nau'ukan caca akwai aliya nasibu caca ta takarda wa hiya waraqatun mutasalsila min al-arqami tibaa as'arin zahida caca ya nasibu wani nau'in caca ne da ake yi wanda zaka tahi ka sayo ka karkaro dan abu ne zaka sayi dan tike wanda tiken bai wuce dala 40 ba ko dala 120 idan ka sayo dan tiken ka karkara daidai da 'yan tuluna gaba ɗaya to ka ci kuɗi masu yawa to kakin ka ci tuluna guda uku misali in tuli ne guda uku kakin ka ci tulu uku misali to kana iya shekara biyar baka ci tulu uku ba to radda ka ci tulu uku sai ka ji mutum ya ci jikka ɗari ko jikka hamsin to wannan ita ayya nasib wannan ita ma haramun ce ba wannan nuru walan ba mai tiyatar a niger ya yi irin wannan tiyatar a shekaru aru-aru da suka gabata ya haɗu da wani bature ya ce bonjour le bature sace tambula e da tulu uku don mawa ku ya gamu da bature ya ce waga kale-kale ta da ni ciwo mai tulu uku ba ni kulli guda shi kuma yana so a yi mai bayani na bai iya faransai ba ya ce ‘yan ku ya ce kawai bature ya same kulli to kaga wannan cacar haramun ce ita ma ya nasibu wanda za ka iske mutanenmu suna yin ta amma talakawa ke yin ta wannan ta talakawa ce ta ya nasib sannan akwai almurahana cacar da ake rihan allati tajri baina tarfayn bi haythu yadfa'u ahaduhuma lil akhar mablagan min al mali aw shay aw ay shay'in akhara in faza fariqun mu'ayyan ala fariqin akhar kamar ka aza wasu kudi tsakanin wannan kulob da wannan kulob ka ce in wannan kulob ta ci ka ci ni in kuma bata ci ba na ci ka a nan ne cacan wani ikisbet ta shigo ciki akwai wata caca da 'yan zamani ke yi mai suna wani ikisbet jama'a ya kamata mu gano wallahi duk abin da Allah ya haramta duk duniya ba wani makhaluki da isa ya halitta shi idan Allah ya haramta abu kai ka zo ka halatta shi to ka san ka shirya yaki da Allah ta'ala ne Allah ta'ala ya haramta tata ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku ya ku masu imani tsakaninku da banna da banna kada ka sa dukiyarka a hanyar da ba ta shari'ar musulunci ba wanda yau wani ikisbet ya zama wankan dare ga magari ga matasa illa man rahima rabbi lalacewa ta kai inda yau matasa musamman 'yan kwallo suna yin cacan wani ikis bet ba don komai ba don su samu abin da za su yi tufafin sallah ko don su yi buɗe baki wallahi jama'a ka sani duk lokacin da ka yi buɗe baki da abin da yake haramun ne to azuminka yana kan garari yana cikin matsala domin ita haramun har abada haramun ce komi tufafin da za a samu haramun za ta wanzu akan haramun wani ikis bet haramun ce jama'a kuma malamai sun yi bayani a kanta na daga cikin nau'ukan caca akwai fari put wadda ita ma duka matasa suna ta fari put wannan fari put ita ma haramun ce domin ita ma ta yi kama da wani ikis bet da ita da malbet ita ma malbet haramun ce wani ikis bet haramun ce fari put haramun ce ya ake wa'annan nau'uka na ƙwallo ko kuma na wannan caca wani bawan Allah na tambaye shi na ce wai ya ake wannan wani xbet da ake yi yaɗawa ya ce yadda ake yin ta caca ce wadda za ka ce ‘yan ƙwallo kaza za su sa bi biyar kai kuma za ka sa jika ishirin misali idan suka sa bi biyar to za ka ci jika ɗari wani ma jika ɗari tara yana iya ci kakin ƙwallon ta ƙare za a yi ta taya cacar tashi wani ya ce ya sayi cacar shi jika ɗari wani ya sayi ta ɗari da hamsin cikin turawa wani ya sayi ta ɗari biyu kakin ƙwallon ta ƙare inda an sa ƙwallo biyar a raga yana iya cin jika ɗari biyar jika ɗari takwas shi kuma jika ashirin ya sa ko jika arba'in kai da kanka ka san irin wannan cacar haramun ce na daga cikin nau'in caca wadda ta haramta a wannan zamani akwai kinat wani nau'i ne na caca kinat wanda iya adadin mutanen da ka kawo iya adadin kudin da zaka samu zaka sa jikka ɗari sai ka dinga farfaganda kana nemo mutane in ka samu mutum goma to za a baka jikka ɗari kuma duk abin da su ma sun ka zuba jikka ɗari ɗari gida goma za a dinga baka riba jikka goma goma a cikin kudin su ko abin da ya kama da hakan wannan ita ma caca ce haramun ce sannan daga cikin nau'ukan caca wanda ake yi na robo wanda na robo da ya shahara a cikin kiripto da yawa 'yan kiripto ba su sani ba akwai wani nau'in caca da ya shigo cikin cacece yadda suke yi wani robo ne wanda zai za ka sa jika ashirin kawai ya dinga baka kullum kuɗi baka san inda robon yake baka sa abin da yake ba to malamai masu bibiya da ƙididdiga sun binciko cewa ire-iren waɗannan robon da suke ba mutum kuɗi to suna je suna yin tace ne da kuɗinka sai su baka riba da haka idan an yi asara to sai a ce ma an yi asara to wannan robo duk cacar da ya yi zunubin shi akan kai yake domin shi robo ne ala ce da haka wannan nau'i na caca shi ma haramun ne da haka ya kamata mutum ya san inda dukiyar shi take shigowa kada ka ciyar da iyalanka da haramun kai kana ganin gashi nan akaramakallahu kana samun kuɗaɗe amma ba ku san haramun bane ne na daga cikin nau'ukan caca cacar dawakai wanda ita wannan cacar ta shahara ita ma a cikin al'ummanmu tana daga cikin mafi haɗarin caca a yanzu caca ta doki Allah ta'ala ya kare mu akwai musabaqatu tilfizion wanda ake yi tsere ta dawakai a cikin tele gidan talabijin sannan mu yi bayanin cacar kazino wannan mustalah na kazino caca ce wadda ana iya raba kati wanda ya ci ya zuba kuɗi ya kwashi kuɗaɗe miliyoyi ko kuma ta lido wadda ake zuba kuɗi ita ma haramun ce da haka jama'a mu sani duk wanda ya yi kale-kale ya ci da iyalin shi da kale-kale to ya ci da iyalin shi da haramun ne da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya ambaci wani mutum sun mazakarar rajula yuqilu safara ash'atha aghbara yaqulu ya rab ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu la annabi ya ambaci wani mutum mai tsawaita balaguro yuqilu safara yana tsawaita balaguro ash'atha aghbara gashin kansa yayi turnuku yayi kura yana daga hannun shi yana ya rabbi ya Allah ka biya mini bukatata ya Allah ka biya mini bukatata annabi sallallahu alaihi wasallam yace kash wa mab'amuhu haramun abincin da yake ci haramun ne mashrabuhu mashayat abincin shi haramun ce tufafinsa haramun ne kai ya ginu akan haramun wa ghuziya bil haram an kwadda shi da haramun giza'in shi gaba da abincin shi na haramun annabi ya ce fa annabi yustajabu la ta kaga za a za a karba mu irin wannan mutum addu'a sannan na daga cikin babban hadarin caca zaka iska duk dan caca bai da warin jini a cikin al'umma bai da sakewa da walwala lokacin da ya je ciran wannan tikiti na kale-kale yana ɓoye-ɓoye zai ciro shi bai kamna a gane shi saboda ya san ba abun albarka ba ne to shi ne ubangiji ta ala ce ya yi wallazi na amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku bil batili da banna al batili shine ad-da'i ko kuma sudan abinda zai tai haka nan balash babu wani abun amfani da zaka samu wasu malamai suka ce albatilu shine ma khalafa shar'a duk abin da ya saba ma shari'a lianna shar'a haqqun wa ma khalafahu batil domin ita shari'a ita ce gaskiya duk abin da ya saba ma shari'a to shine bata la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili ai kada ku ci dukiyoyinku da banna ala wajhin yukhalifu shar'a akan huskar da yake saba ma shari'a kamar riba kamar kudi da ruwa kamar ƙarya kai ƙarya dan ka ci kudin mutum ko kuma kai tazwir kudin fobi duka wannan haramun ne illa an takuna tijaratan wannan illa adatu istisna'in sai dai almuradu biha nan alistidrak yani lakin in kanat tijaratan bainakum an taradin minkum sai dai idan ya zamce ni kayya ne kasuwanci ne tsakaninku to fala junaha alaikum Allah ta'ala ce babu lahi akan ku shi kuma tijaratan an karanta bir raf'i wa bin nasbi kamar yadda muka karanta a jiya To kaga anan sai Allah ta'ala ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunanku shi alqatlu ma'rufun idan aka ce kisa an san me ake nufi wa huwa ihraqun nafs shine mutum ya zubar da jini amma ce wanda akai anfusakum to ana akwai iskal malaman tafsiri suka ce me ake nufi da wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunanku hal almuradu bidhalik nafsul qatili shin ana nuhin rayuwar wanda yayi kisan ويكون بهذا معنى الانتحار انا نهين kada ka kashe kanka kai intihar kai asasinan kanka caka ma kanka yuka ko ka samu kanka guba shi ake nuhi da wala taqtulu anfusakum ko kuma al murad bihi ikhwanakum wala taqtulu anfusakum ay bi ma'na ikhwanikum kada ku kashe ƴan uwanku wani ake nuhi anan domin Allah ta'ala ya ce wala talmizu anfusakum to anan malamai suka ce akwai iskal malam Uthaymeen ya ce al murad anan shamilun ne ya tattaro wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunanku kuma wala taqtulu ikhwanakum kada ku kashe ƴan uwanku domin su ƴan uwanku bi mathabati jasadin wahidin ne kamar jiki guda ne kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace a hadithin al-imam muslim hadithin nu'man bin bashir yace al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan aw ta riwaya yace idza ishtaka minhu udwan idza ishtaka udwan tada'a lahu sa'irul aljasad bis-sahr wal-humma مثل المؤمنين في تواضدهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى النبي صلى الله عليه وسلم يتي مثال المؤمنين أورن توسين جونانسو دا جنك أن جونانسو كمر قبع قداتي كمر جكي قداني إذن hanci aka taba hanci abin da ya taba hanci ido ruwa yake yi to haka mumini yake duk abin da ya taba gaba ta mumini zaka iske wani gaba ita ma tana cikin damuwa da kunci daga Allah ta'ala ce kada ku kashe ƴan uwanku inna Allah kana bikum rahiman lalle Allah ta'ala ya kasance mai jin kai ne game da sha'aninku to kaga wannan jin kai ne Allah ya tausaya ma kai da dukiyarka kada ka canye dukiyarka a hanyar banna kada ka je kai caca dukiyarka ta lalace ka tashi ka nemi halaliyarka to nan sai Allah ya ce inna Allah kana bikum rahiman Allah ya kasance bikum da ku game da sha'aninku rahiman to nan al-khitabu ya'udu ala man cewa bikum yana yana dawowa ga wayi malamai suka ce ya'udu ala al-mu'minina yana dawowa ga masu masu imani shi mai imani shike barin cata duk wanda adda imani yayi imani da Allah ta'ala yayi imani da ayoyin Allah na alqur'ani to shi ya cancanta ya bar cata wani ikisbet ya bar fariput ya bar kale kale saboda ya imani da Allah domin Allah ta'ala ya haramta cata ya ce caca haramun ce haramun ce haramun ce kuma wallahi duk wanda ya haɗu da Allah yana caca zai haɗu da Allah ba da kyau ba ba zai ga da kyau ba domin shi mai caca tun a nan duniya zai walakanta ya kaskanta kafin ya zo lahira Allah ta'ala ya kare mu to kaga sai aka hiddo wani nau'in caca na wani ikisbet wai dan a nuna matasa caca waccan ta kale kale ba ɗaya bace wallahi duk guda ne jama'a da wanda yayi wani ikisbet da wanda yayi pari put da wanda yayi caca casino duka caca ce kala ɗaya Allah ta'ala ya kare mu a cikin wannan ayar akwai fa'idodi na al'inayatu bil amwali wa adamil butlan a mai da kulawa ga dukiyoyi kada a ɓanna dukiya a cikin wannan ayar aya ta karantar da mu a haramcin kashe kai kada ku kashe kawunanku domin shi mumini yana tausayin kanshi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a lokacin shi wani mutum ya kashe kanshi annabi yake masa sallama yake yake masa sallah saboda ya mutu yana kahiri dan duk wanda ya kashe kanshi ya mutu kahiri Allah ya kare mu sannan wannan ayar ta tabbatar muna cewa Allah yana da rahama siffa ta rahama cewa shi inna Allah kana bikum rahima ya halitta ayi cinikayya ayi kasuwanci matukar dai ba ayi kuɗi da ruwa ba shari'a ta halitta wannan da haka ubangiji ta'ala ya bayyana a cikin wannan ayoyin girmama kansa cewa duk wanda yayi saken yayi caca to zai samu matsala Allah ya kare mu Allah ya ci gaba da cewa wa man yaf'al dhalika udwanan wa zulman fa sawfa nuslihi nara wa kana dhalika ala Allah yasira Allah ya ce duk wanda ya aikata haka udwanan yana mai ketar iyaka wa zulman yana mai zalunci fa sawfa nuslihi naran Allah ya ce da sannu zamu jefa shi a cikin wuta wa sawfa nuslihi naran Allah ya ce zamu saki wata irin wuta wa kana dhalika ala Allah yasira kuma wannan shi ya sauki ga Allah wannan shi yake komai sauki Allah ya jeho mutum wuta in ya saba mishi to kaga nan sai yace nuslihi naran nusibat maf'ulain eh nusibat ala almaf'ulain an yi nasaba akan maf'uli guda biyu wanda ba asalin su mubtada da labari ba sai ya zama min babi kasa wa a'fa fa sawfa nuslihi naran ay yudkhiluhu naran Allah zai shigar da shi wuta wanda yaslaha fa tahriqahu sai ta kone shi wakana dalika wannan abun nuni ya kasance yasiran mai sauki ne ga Allah ta'ala ya shigar da mutum wuta domin shi Allah ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun shi al'amarin Allah in yaso abu ya waru to Allah zai cewa ya waru kuma sai ya zamu shikenan da haka jama'a sai mu kiyayi Allah ta'ala kuma mu kiyayi saba mishi Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum wa nudkhilukum mudkhalan karima Allah ce idan kuka nisanci kaba'ira manya-manyan laihuka matun hauna anhu na abinda aka hane ku da shi na sayyi'atikum munanan laihukan kunu dakhilkum zamu shigar da ku mudkhalan karima mashiga mai karamci ita ce aljanna ya Allah ka samu aljanna da rahmarka in tajtanibu anan Allah ta'ala sai bayani akan istinab wal istinabu shine al-ibtiadu nisanta in tajtanibu kaba'ira idan kuka nisanci manya-manyan laihuka al-kaba'ir jam'u kabiratin ana nuhin kabira kuma yazo a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir shin ba za ku so in ba ku labarin manya-manyan laihuka ba qulna bala ya rasulullah muka ce ya annabi Allah muna so a ba mu labari annabi yace al-ishraku billah yima Allah shirka yana daga cikin manya-manyan laihuka wa huququl walidaini da walakanta iyaye wa kana muttaki'an fajalasa annabi ya kasance gishinkide sai ya zauna wa qala ala wa shahadatu zuri wa qawlu zur ala ku saurara wa shahadatu zur da shaidun zur ba ayi abu gaban ka baka ce ina wurin akai wa qawlu zur da fadar zur wannan hadisi hadisi ne na al-Imam al-Bukhari a hadisin Abubakar Abubakar ya fitar da wannan hadisin malamai sun tattauna me ake nuhi da al-kaba'ir a Abdullahi dan Abbas an yi riwaya daga Tawus ya ambata wata rana majalisin Abdullahi dan Abbas ya ce alkaba'ir menene alkaba'ir sai Ibn Abbas ya ce hiya sab'un alkaba'ir guda bakwai ne manya manyan zunubai da bakwai ne shi Tawus ya ce hakan shi Abdullahi dan Abbas ya ce kai aksaru min sab'in wa sab'in kai sun yi sun yi sab'in ibn abi hatim daga bawuz yace qultu li ibn abbas masabul kaba'ir na tambayi ibn abbas me ake nuhi da manyan manyan zanubai guda bakwai qala hiya ila 70 aqrabu minha ila 70 yace kai sun hi kusa da 70 kusa da bakwai wannan riwaya ce ta ibn jarir daga tawus yace ja'a rajulun ila ibn abbas fa qala ara'aita al-kaba'ira as-sab'a allati dhakarahunna Allah ma hunna yace ba ni labarin wayannan ababe guda bakwai manya manyan lehuka wanda Allah yace in tastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum idan kuka nisanci manya manyan lehukan da Allah ya hane ku Allah zai kankare muku zunubanku yace to menene wayannan da nawa ne ƙala hunna ila saba'in adna ya ce su sun yi kusa ga saba'in fiye da a ce sun yi kusa da bakwai malaman usul da furo sun yi saɓani a kan alkabira me ake nuhi da babban laihi babban zunubi sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna ganin cewa idan aka ce alkaba'ir annaha al-ma'siyatul mujibatu lil haddi shine laihin da duk in kai shi ya kamata a yi ma haddi in ka sha giya ya kamata a yi ma bulala in kai ƙarya ya kamata a yi ma bulala wasani wasu malamai suka ce a'a idan aka ce alkaba'ir annaha alma'asiyatu allati yalhaqu sahibaha alwa'idu shadidu laihi ne zunubi ne babba wanda in ka yi shi zaka samu wa'idi narkon azaba mai tsanani daga ubangiji ta'ala amma al-imamul haramain al-juwaini yace idan aka ce alkaba'ir shine kullu jarimatin dullaihin da tumbi'u bi qillati iktirasi murtakibiha bid-dini wadda take nunin duk wanda yake aikata ta yana da karamcin addini to shi yake cewa kaba'ira kamar caca kaga shi mai caca ba sai an gaya ma addinin shi karamin addini ne ba dan mai caca bai yi imani da kaddara ba dan caca shi gani yake ya kamata kullun ya ci kuma cin dukiya ne da banna kuma lalata dukiya ne wannan jikka 20 da zaka sa ta tahi hadaran ta zube ga banza da taimakon addini kai ko kuma ka cika zakka wallahi da ka zama lahiya zaka samu ƙarin lahiya da karsashi ka samu jini mai kyau amma zaka ga matasa sun sa kuɗaɗe a cikin wani ikisbet ta lalata kuɗin su kuma ta lalata musu a mustaqbalin su wai jin an ce wane ya ci dubu jikka 900 wane ya ci miliyan guda kai ma ka zo ka shiga kai ta zuba kuɗi kana zungura su gaban za baka ci Allah ta'ala ya kare mu wannan kuma duka yana nuna yadda mutanen mu suke son yin kuɗi da sauyi shi son yake sai ya samu ɗaruruwan miliyoyi a ɗan lokaci kalilan a wasu malamai suka ce irin su al-Imamul Qadi Ar-Ruyani yace al-kaba'iru sab'un manya manyan lehuka da bakwai ne na farko qatlun nafsi bi ghairi alhaqi kashe rai ba tare da haƙi ba ba tare da haƙin kashenta ba wa zina da zina wal liwaqa da luwadi wa shurbul khamri da shan giya wa sariqatu da sata wa akhdhul amali gasban da kwace wal qazafu da yamma musulmi qazahi amma wasu malamai sun ce a'a alkaba'iru manya manyan laihuka suna da dimbin yawa sun ambaci sama da goma sha biyar daga ciki sun ambaci a cin abinci da rana cikin azumi ba tare da uzuri ba ko kuma rantsuwa na fajirci kamar ka ci abinci ba tare da uzuri ba da ramadana da rana tsakiya baka da uzurin komi ka ci tuwonka lahiya lau kuma ka balaga to malamai suna ganin matukar kai haka nan kai kabira kai babban laifi wanda ya kamata a yi mahaddi suka ce na daga cikin manya-manyan laihuka alkadhibu ala rasulillah yi ma annabi ƙarya da gangan ko kuma zagin sahabban annabi kaga malamai sai suka sa zagin sahabban annabi min alkabira yana daga cikin manyan laihuka amma ba kabira ce wadda za ta yadda mutum daga cikin musulunci ba sai dai al-imamu ibnu taymiya yana ganin cewa a tana iya yiwa in yayi haka ne intiqasan minhum ko kuma kore cewa waɗannan sahabbai ba adillai bane kamar da Allah ya ce adillai ce to ya ya hita daga musulunci haka malamai suka ce a cin rashawa yana daga cikin manyan zunubai barin umarni da kyakkyawa da barin hani da mummuna da daga cikin manyan zunubai malamai suka ce wani siyanul qur'ani ba da ta'allumi bayan ka haddace qur'ani kai sakanci qur'ani ya kubce ma saboda yana daga cikin manyan manyan laifuka suka ce wa ihraqul hayawani bin nari da kone dabba da wuta kamar ka ɗauko akuya da ran ta ka jefa ta cikin wuta ko ka ɗauko musa don ta yi malehi da ran ta ka sa ta cikin wuta wannan haramun ne yana daga cikin manya-manyan lehuka suka ce na daga cikin manya-manyan zunubai imtina'ul mar'ati min zauji ha bila sabab mace ta ki zuwa bisa shinkidan mijinta babu dalili ya kira ta ce ba ta zuwa yana daga cikin manya-manyan lehukan da in ta haɗu da Allah ba za a yi haɗuwa mai kyau ba malamai suka ce na daga cikin manya-manyan zunubai cin naman alade ko kuma cin masai babu uzurin komai wannan shine abin da al-imamu rafi'i ya ambata kuma shine abin da malam ruyani ya ambata da sauran malamai amma al-imamu zahabi al-hafiz abu abdullahi zahabi ya ambaci kusan nau'i saba'in daga cikin manya-manyan kabira wanda ya ce idan mutum ya aikata su to yana daga cikin manya-manyan zunubban da ba zai yi haɗuwa mai kyau da ubangiji ta'ala ba Allah ta'ala ya kare mu da aka jama'a yana da kyau mu yi ƙoƙari mu nisanci wa'annan kabira domin suna da matsaloli wa'anda suke durmuye mutum a cikin jahannama Allah ta'ala ya kare mu a Alkabira shi ne duk abun da Allah ya yi hani a kansa, kuma zunubai sun rabu gida biyu kamar yadda muka ambata, muka ce akwai kabira akwai sagira, akwai manya-manyan zunubai akwai ƙanana. To, amma nan Allah ya ce, In tajtani buka ba ira matu na hauna anhu, idan kuka nisanci manya-manyan lehuka, nan ana maganar lehuka manya. To, kenan wannan ya nuna. akwai tafadulun nasi fil imani mutane suna da fifiko a cikin imani akwai wanda ya yi imani da Allah ya nisanci ta ta kowace kala to wannan shi a wanda ya yi imani da Allah akwai wanda shi kuma imanin shi yana da rauni to anan ne malamai suka ce al-imanu yazidu wa yanqus yana dadawa yana karuwa yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah yana daɗuwa da yi Allah ɗa'a yana raguwa da saba ma'alla wannan shine abin da ahalin sunna suka tafi a kansa sun tafi a kan cewa imani yana ƙaruwa kamar yadda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi ai bala liyazida imani thabatan malamai suka ce annabi ibrahim ya ce ya Allah ka nuna mai yadda kake rayar da matattu sai Allah ya ce ma annabi ibrahim ba kai imani ba ya ce na yi imani sai dai na yi haka ne na yi wannan tambayar ne don zuciyata ta sake samun natsuwa imani na ya samu ƙarfi da tabbatuwa to anan an samu zamiya na firak guda uku wasu jama'u guda uku inda suke ganin imani ba yadda ahli sunna suke ganin shi ba akwai almurji'a wata firka ce da ake cima murji'awa su murji'awa suna ganin cewa al'imanu la yazidu wa la yanqus imani bai karawa bai ragewa li'an al'amala saliha wa ghaira saliha la dakhala laha fil iman suna ganin da aikin kwarai da wanda ba na kwarai bai da alaka da imaninka da ka yi imani da Allah wai ka yi aikin kware ko ba ka yi ba imaninka bai ragewa bai karawa yana nan da ka musulunta to imaninka bai da bambanci da imanin abubakar bai da bambanci da imanin abu huraira bai da bambanci da imanin sahabbai haka al-imam ibn qayyim al-jawziya ya wake irin wannan aqida yake cewa wan nasu fil imani shay'un wahidun kal mishti inda tamathulil asnani su wannan murji'awa suna ganin annasu fil imani shay'un wahidun wai mutane a cikin imani abu guda ne kalmisti kaman mashaci ne inda tamasulil asnani wurin kamancece ne yar wayannan hakuran shi na sha ta kai suna ganin daidai wa daidai ake sa su yanzu idan ka ɗau bros na sha ta kai ko na wankin mashin zaka iske hakuran shi daidai daidai wani bai wani tsawo to haka suke ganin imanin kowa daidai daidai ne da imanin wanda ya kiyamun laili da wanda bai kiyamun laili ba da imanin dan caca da imanin dan giya duk guda ne in ji murji'a wannan kaga aqida ce da ta saba mu hankali ai idan an ce da imanin wanda ya bauta wa Allah a cikin Ramadana bai ci haramun ba yayi taka tsantsan duk dukiyar da zai ci ya bude baki da ita dukiya ce ta halal da shi da wanda yayi wani ikisbet duk imanin su guda a wurin Allah ai ka san an samu matsala to shi Allah ba azalimin bawa bane idan ka yi caca ka ci abinci da kudin caca zunubin ka daban da wanda bai caca ba kuma imanin ku ba ɗaya yake ba shi wancan da wanda ya imani da Allah ya dogara ga Allah ke badawa Allah ke hanawa ya jiri arzikinsa har lokacin da zai sabko to imanin shi yana nan mai ƙarfi saɓanin imanin ka kai da ka gaugota arzikinka kuma ya kamata ɗan adam ya gano wa rizquka laysa yanqusuhu ta'anni wa laysa yazidu fi rizqi al'ana'u wani malami mai hikima yace arzikinka wanda Allah zai baka at-ta'anni wai jinkiri bin abu a hankali bai hana bai rage dukiyarka wallahi idan Allah ya kaddarci ka zan miliyoniya a rayuwarka to ko da shekara miliyon za a yi sai ka zan miliyoniyan nan wa rizquka laysa yanqusuhu ta'anni wa laysa yazidu fi rizqi al'ana wannan mala yace wahala ba ta ƙara kuɗi a wahala ba ta ƙara arzikin ka kai da ko kaman mi in Allah ya so barin ka maciyaci za ka yi da ko sai ka ƙare a baka dala 40 dala 50 amma ya Allah tashi arzikta ka sai kai da kon zinariya kaga mutum bawan Allah baka san shi ba yana doke da kuɗi ko kuma yana doke da buhu ka aza buhu ne irin adi sai ka doka ga nauyi ga komai ka wahala ashe zinariya kai da ku Allah ya tashi yanke ma kakan kakan wahala kaka ka ta yanke saka kana zuwa bakin kowa gidan shi cika yaro Allah ya ma albarka ka san me ka doko ce wallahi ban sani ba ai zinariya ce ka doko to amshi ga dumke guda sai ya doko wani dunkule guda ya damka ba kana taya ka sai da miliyan 100 da nan ka sha kwana to shine Allah mala yace wa rizquka laysa yanqusuhu ta'anni wa laysa yazidu fi rizqi al'anau wannan kuma yayi daidai da hadithin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labarin wani bawa wanda hannun shi ya jimu sai yaga kai ya za a ce ni zarumi iri na wai ina ma barin haɗin jimu a wurin yaƙi kawai ɗauko yuƙa cika kai cika ma kanshi sai Allah ya ce ba darani abdi bawa na yayi gaugawa ya riga ya riga ni ya yi riganganto da ni wurin ɗauke rai da haka zan kai shi jahannama in ji Allah ta'ala bai jira lokacin mutuwa shi bai kashe kanshi Allah ya ce jahannama za shi da haka kai ma kada ka gaugauta arzikinka wallahi ba za ka mutu ba sai ka ci arzikinka za ka ga mutum yana wahala yana wahala yana wahala ƙarƙashin baban shi lokacin arzikin shi bai yi ba ta yi radda baban shi ya mutu ran nan ne zai sha kwana baka ga wasu yara ba sai da ubansu ya mutu ran za su ci kaza ba ba baka ga haka nan ba to da haka jama'a mu gano arzikinka caca ba ta kawo arzikinka akwai wani lattizo na san shi shekara goma sha biyu da suka huce ya yi caca ta kale-kale ya ci miliyan goma sha tara ya sai sabuwar mota ya sayi gida ya sayi hilaye ya yi arni ya buɗe shago wallahi zuwa yau da nike muku hirar idan ka gamu da shi sai ka tausaya mai ka ba dala ɗari ina miliyan sha takwas ko sha tara ina suke sun lalace so da shi ɗan caca kullum ba bari zai yi ba ganin zai yi a tun da na ci miliyan sha takwas to in allah ya so gobe in na yi zai iya ciwo wasu a dai tahi za ka ga sannu-sannu gidan nan ya saida shi bashi zai ci a 'yan bashi su matsa mai ya sai da gida motar ta ya saida ta ko kuma ta yi accident ta lalace shago ya kama da huta saboda dukiya ce da ba a neme ta kan halal ba da aka in ma kaga Allah yana yi ma muhula ana ɗaga makawa to ka san talala ake ma kiwon ragon layya kada kaga kana wani ikisbet kana cin kuɗi kana ta jin daɗi kana buɗe baki kana sahur kana jin daɗi kana aza lahiya launi wallahi ba lahiya lau bane daga su murji a wurin su mutane duk ɗaya ne imanin su kawai at tasdiq wal iqrar ka gazganta ka tabbatar kai su suna ganin a wurin su har shedan mai imani ne a wurin murji'a hatta shaytanu mu'minun li'annahu musaddiqun domin shi shedan ya yarda akwai Allah da haka su suna ganin shaidan ma yana da imani da haka ibn al-qayyim sai ya tambaye wani tsinanne da ake ce mai abul jinni yace was'al abal jinni al-la'ini ata'riful khallaqa am asbahata dhanu qurayb ibn al-qayyim yace kai ka tambaye wannan abul jinni tsinanne shin wai ka san mahalicci Allah am asbahata dhanu qurayb ko kana nan kana inkarin baka san waye Allah ba to da haka jama'a wannan jama'a ta farko su ne murji'awa wayanda ke ganin cewa imani bai ragewa bai karewa bai karawa na biyu su ne alkhawarij alkhawarij su ne ma'abuta aikin zahiri suna ganin idza fa'ala al-insanu kabiratan kharaja min al-imani wa ubiha damuhu wa maluhu li'annahu kafirun murtaddu murji'a eh khawarijawa suna ganin in ka aikata zunubi in mutun yayi zunubi to imani ya hita cikin zuciyar shi gaba ɗaya jinin shi ya halitta a kashe shi dukiyar shi ta halitta saboda kahiri ne wanda ya ridda su khawari suna ganin da inda ka yi ƙarya to ka kahirta ya kamata a kashe ka tun da ka yi ƙarya in ka yi swata to ya halitta a kashe ka su haka khawari suke gani su suna ganin al'imanu la yazid bale ma a yi maganar nukusad a la yazid wurinsu to kaga wannan su ma sun hita daga hanyar ahli sunna sai na uku al-mu'tazila المعتزله suna da kama da khawarijawa min jihatil imani la yazidu wa la yanqus lakinnahum la yaquluna bi kufrihi sai dai su suna ganin a in kai zunubi ko bi zunubin da kai baka kafirta ba sai dai lasta ba mu'min wala kafir wa in mutu ya shagiya shi ba mu'mini ba shi ba kafiri ba yana bayyana manzilataini to sai ka tambaye wagga manzila ina take a qur'ani ko hadisi su a mu'tazilawa ba mu'tazila yana ganin in kai zina to kana bainal manzilataini lasta bi mu'minin wala kafirin kai ba mu'mini ba ba kafiri ba kana baina zalik yaka ce mu'tazila kun samu matsala wallahi da aka su mu'tazilawa sun kirkiro abinda ma anzalallahu bihi min sultan la sunnatan wala kitaban la fi sunnati wala fil kitab baya cikin sunna ko hadisi ko qur'ani dan haka bainal manzilataini yana tsakanin masauki guda biyu kuma ba tsakanin makka da madina ba sai ka rasa ina yake wai in yayi ƙarya yana tsakanin hanya biyu shi ba wuta ba shi ba aljanna ba amma su ahli sunna suna tabbatar da cewa imani yana ƙaruwa yana yana ragewa idan kai aikin alkhairi yazidu bi kathrati ta'ati minhu imani yana ƙaruwa da yawaita da'a in kai yawaita sallah tsakiyar dare ka yawaita karatun alkurani to imaninka zai karuwa idan ka bari imaninka zai ragu wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa kuma wannan ayar ta tabbatar muna da cewa akwai aljanna akwai wuta in tajtaribu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum Allah ce idan kuka nisanci manya-manyan zunubai waɗanda muka hane ku da su za mu kankare muku zunubanku wani dukkanikun mudkhalan karima za mu shigar da ku mashiga mai karamci ita ce aljanna Allah ta'ala ka samu aljanna da rahamarka sannan wannan ayar na daga cikin fa'idodinta Allah ta'ala idan ya kankare mu mutum zunuban shi babu inda Allah zai kai shi sai aljanna ya Allah ka kankare mu da zunubanmu sai mu tsaya akan wannan ayar abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya kankare a cikin zukatanmu wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh